بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya sake hada saduwar mu a wannan guri wannan masallaci na Alhaji Malam Habu da kenan cikin garin Kance a wannan rana ta Asabar kenan dare na Lahadi wanda yayi daidai da ashirin da uku watan takwas shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya yi daidai da ashirin da biyu ga watan biyu a shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar har wa yau muna cikin wannan littafi muzakkira fi ahkami siyam wanda a jiya mun tsaya a shafi na goma sha hudu wanda za mu tashi akan shafi na goma sha biyar a yau wanda ina kyautar ta wannan darasi shine na hudu a yau wato mun tsaya akan lambar a magana ta 20 daidai kenan al-iktharu min qawli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni idan wata ramadana ya kama musamman idan aka ce goma ta ƙarshe ta kama to wannan addu'ar ita ce ake so mutum ya yawaita yi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tambaye shi ga goma ta karshe ta kama kuma akan kirdadan cewa a iya samun lailatul qadr a cikin wannan kwanaki guda goma to idan na dace da wannan dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai rika karantawa sai manzon Allah ya ce wa Aisha ki rika yawaita faɗa cewa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni fi lailatul qadri hada hadithu Aisha wa wato wannan addu'a tana cewa Allah kai ne mai afuwa kai ne mai rangwame dan haka kana son rangwame fa'fu anni kai mun rangwame Allah cikin rayuwata cikin dukan komai kai mun rangwame wato lamba ta 21 al-iksaru min al-istighfar fil ashar al-iksaru min al-istighfar fil ashar idan watan ramadana ya kama ana so musulmi ka dage wato da yawan istighfari fil ashari a ƙarshen dare lokacin da wato aka yazo wato dare ƙarshen shi yazo dab da fitowa al-fajr shine ake cewa al'asahar ko kuma asahar. An fahimci wannan shi ne faɗar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da yake cewa wal mustaghfiri na bil asahar wanda suke neman gafarar Ubangiji subhanahu wa ta'ala a lokacin kafin ko dab da fitowa alfijir. Shi ne ya ce mutanen kirki wa bil asahari hum ya su ne mutanen kirki. to idan kana so ka shiga cikin dangin mutanen kirki kafin fitowa alfujir a same ka ka dage kana istighfari akwai abun lura akan wannan gabar ya kamata ƴan uwa musulmi su fahimci wannan zaka samu mutum ya dage yana ta sallah yana ta wasu abubuwa idan aka ce dab da wato ƙarshe sulusul akhir dare na ƙarshe ko wato yanki na ƙarshe na dare galibi abin da muka sani akan cewa mutum ya yawaita sallar dare a wannan lokaci ubangiji subhanahu wataala na sako haka yake amma idan ya zanto alfijir ya kusa ketawa gari ya dan fara haske na alamun fitowa alfijir a wannan lokaci shine ake cewa sahar an fahimci wannan sahar din nan to a lokacin ba a komi istighfar ake yi shi yasa Allah ya ce wabil ashari hum yastaghfirun Abdullahi ɗan Umar yana da wani bawa da ake cewa nafe, nafe. Idan wannan lokacin ya zo yana ƙiyamun laili, zai kirawo shi ce, Ya nafe, ta'al unzur, hal ja a sahar, ya nafe ne ya ka gani, gari ya fara alamun wato fitowa alfijir, sai ya tsaye da komi sai ya fara mai, sai fara istighfari. an fahimci wannan kenan kaga idan wani lokacin ya zo a same ka kana yawan istighfari ba wai sai a watan ramadana ba a a ana ana zaman lafiya wato a kwanaki na yau da gobe bai kamata a ce an samu musulmi ba wannan lokacin ya zo mishi yana barci in dai ba halin makara ba ko halin larura su kuma irin wannan idan aka samu mutum da irin wannan hali akwai hadisin wato abu musa al'ashari da yake cewa idan bawa ya kasance yana da wata al'ada yana da wani sabo yakan aikata kaza kaza lokacin ya zo bai samu dama aikatawa ba ubangiji subhanahu wataala zai rubuta mushi lada yace je ka kamar kai an fahimci wannan sai mu tafi na goma sha biyu aka ce qaul inni mur'un sa'imun qaulu inni mur'un sa'imun wato abin da ake nufi da wannan idan kana azumi zaka samu rayuwa ta da gobe akan iya samun saɓani tsakaninka da mutum wajen cinikayya ne wajen mu'amala wajen kaza wajen kaza ko da wajen aikinka ne to za ka samu wani kai tsaye mai gautsin baki ne da magana ta je ta zo kawai sai sai nun kuma maka zagi to me aka karantar da kai manzo Allah ce a wannan lokaci idan kana azumi mutum ya zage ka ya ga ma magana da matar daɗi ka ce mishi inni mur'un sa'imun ni azumi nake ni azumi nake ba harkata ba ce an fahimci wannan wacce wannan liman shatamahu ga wanda ya za ya zafe ka sai aka ce akwai lamba ta 23 yace ta'awidu sibyani ala siyam a koyawa yara a wa yara antarnama a musu antarnama shine ta'awid ala siyam a koya musu kaga a lokacin sirna Umar yakan cewa a kirawo yara a dora musu wancan wanda suka fi a ɗan koya wannan sun fi wancan su zangon azumin ya sha bamban a ɗan saba musu da yunwa cewa kana azumi wancan sai a ce musu to azumin ka kai zuwa sha biyu rana wancan kai azumin ka zuwa karfe ɗaya wancan kai azumin ka zuwa azhar wani zuwa al'asar har a kai wanda zai iya cika azumin kaɗan kaɗan kaɗan yana yi shine ake so a koyar da yara wannan idza balagu as-sabi'a amma wannan galibi ya zanto ga yaran da suka kai kamar shekaru guda bakwai su za a fara koyawa saboda sallah ma ta aka yi ku fara koya musu lokacin da suka yi shekara bakwai in suka kai goma bisa yi kuma sai a yi me yake da suna sai a buge su amma a nan ma malamai suna ganin cewa idan yaro ya zanto mai kokari ne ba umarnin shi za ka yi ba sai ka ba shi shawara yaya ko ka yi sallah ka ta ni ka raka ni sallah ya dan rika gani idan bai kai shekara bakwai ba ko azumin ne ma ya ko ka dan dana ka ɗan taɓa duk da bai amma in ya kai bakwai ɗin to sai a fara masa umarni kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan haka ake so abu na ashirin da hudu ya ce al'ubra fi ramadan wanda Allah maɗaukakin sarki ya bashi dama da sarari to yana da kyau ya tahi umara a cikin watan ramadan me yasa saboda manzon Allah qaulihi sallallahu alaihi wasallam umratun fi ramadan ta'dilu hajj ma'i ta'dilu hajjatan ma'i wanda ya yi umara a cikin watan ramadan kamar ya je ya yi aikin haji ne ma'i tare da ni aikin haji tare da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ka san ba ɗaya bane ba a ce ka yi aikin haji kai kai kaɗai ko kuma tare da wani mutumin daban an fahimci wannan to wanda Allah ya ba sarari ya je ya sauke umararsa a wannan wata bai kamawa idan da sarari almuhafaza ala itikaf wanda Allah ya bashi dama yake da lokaci yake da abin da zai ci to yayi kokari ya kiyaye yi itikafi shine kwanaki goma na ƙarshe ka shiga masallaci wanda yake na juma'a wanda yake da makewaya a ciki da gurin kewayawa da dai wasu abubuwa wanda zaka iya gudanar duka wato bukatunka a gurin sai ka shiga ka zauna ban ruwanka da kowa ban ruwanka da mata ban ruwanka da saye da sai da ban ruwanka da komi abin da zaka yi kawai ibada ce kake da addu'o'i da da sauransu fi al-ashr al-awakhir min ramadan cikin kwanaki goma na ƙarshen ramadan ake yin wannan sannan abu na 26 al-iktharu min as-sadaqa ka yawaita yin sadaka a cikin wannan wata mai kamawa kamar yadda muka yi bayani me yasa ake so a yawaita sadaka aka ce hifazan ala ajir siyami minan nuqsan kasan dan adam yakan iya kuskure a cikin kominsa an fahimci wannan to idan ya santo wannan sadakar taka ta yawaita inda aka samu kuskure aka samu wato gibi wannan sadaka ta ka ita ce za ta cike wannan gurin an fahimci wannan shi yasa ake so a yawaita sadaka a cikin wannan wata dan idan an samu gurbi wato a cikin azumin da gibi to sai Allah madaukakin sarki ya cike maka wannan gurbi da wannan wato ainihin ita wannan sadaka an fahimci wannan tasha takwas ko? ashirin ba ɗaya sha takwas a to to to kenan shine sai mu yi ta'awidin su ko kenan al-ijtihadu fi wannan wannan mun karanta shi jiya ko bun karanta ba to to shine al-ijtihadu fi ashr fil ashri ma lam yakun fi ghayriha idan goma ta karshe ta kama zaka yi kokarin da baka saba yin sa ba a cikin sauran kwanakin bi ma'ana a cikin watan Ramadan ana so a fifita watan Ramadan an fahimci wannan watan Ramadana amma shi din fifikon da za a masa to goma ta karshe idan ta zo ya zanto ka fifita ta akan sauran kwanaki 20 da suka shuɗe shi ne abin da ake nufi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha ta ce kada Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi al-ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi manzon Allah ya kasance yana kokari a cikin goma ta ƙarshe abin da bai yayi a cikin wani watan wanda a cikin sauran kwanakin da suka gabata na Ramadan ya aka ce shadda mi izarahu sai ya ɗarme wandansa ishara ce akan cewa ko mata bayya kulawa bayya kwanta a wata shimfiɗa bayya abubuwa ne masu yawa wato gaba ɗaya ya tattare ya tare a fadar ubangiji subhanahu wata'ala idan goma ta ƙarshe ta kama haka ake so ko musulmi ya kasance kaga annabi da kansa yayi haka hmm? إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم وما تأخر duka kuma yakan haka to kuma ina gamu gaba ta sha tara aka ce alhirsu ala ihya ilayalin ashir ka yi ƙoƙari idan ramadan ya kama karkar ka zaɓe na wato ƙiyamun lail ka zaɓi duka daren in je ka yi ƙoƙari ka raya daren nan guda goma gaba ɗaya ko guda taran nan to wallahi tabbas ka haɗu da littattafar tabbas ka haɗu da ita ka yi ƙoƙari ka yi haka wannan ake so ka yi kwaɗan haka fa'an aisha radiyallahu anha qalat aisha take cewa qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr manzo Allah ya kasance idan goma nan ta ƙarshe ta kama ahayal laila sai raya da ran gaba ɗayansa bayya bacci wa aiqaza ahlahu kuma ya tada iyalansa bayya cewa ni bari in je in yi a'a iyalanka ma amana ce ya ayyuhal ladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa jadda kuma sai ya dage wa shaddal mi'zara kuma sai ya tsarme wandansa babu ruwansa da iyali wato ta bangaren abin da ya shafi arme kenan sai mu je darasi na biyar za mu tafi a gurguje don mu ga mun haɗa kafin lokaci mun karkare wannan gaba ɗin. A darasul khamis, darasi na biyar shi ne aka ce, Ma yustahabbu fi'iluhu lissa'ibi wa ghairihi abin da yake zama mustahabbi ga mai azumi da kuma wanda baya azumin, kamar mai laruri, ko kuma ba wai a cikin watan Ramadan ba amma a cikin watan Ramadan abin mustahabbancin yakan dadu akai ka san mustahabbi akwai lokacin da ke zama mustahabbi mai karfi da kuma kuma lokacin da yake zamantawa mustahabbi ne a matsayin sa na mustahabbi shine aka fi sani a fiqhu da sunna muakkada da kuma sunna an fahimci wannan abu na gaba ta farko aka ce al muhafaza ala du'a kafaratul majlis a matsayin ka na mai azumi idan ka je wata mazamna gurin aikinka ne ka je ka yi aiki ka kare to idan ka tashi ana so kai ka faratul majlis wato mai kankare zulubin mazamna ko ka je fira ne wani guri ko ka je sayayya ne ka zamana dan yi zance to in ka tashi akwai addu'ar da zaka yi ita ce mi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik duk laifin da kai a gurin an kankare maka to mai azumi akan san a same shi babu wani laifi tare da shi shi yasa ake so idan kana azumi duk inda ka je ka zauna kai wannan addu'ar idan ka tashi gaba ta biyu addu'a bainal azani wal iqama kai kokari kai addu'a wadda ake gabatar da ita bayan kiran sallah bayan kiran sallah lalle ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce baina kulli azanaini du'a tsakanin duk kiran sallah nan guda biyu tsakanin iqama da kiran sallah akwai addu'a bi ma'ana ana nufin akwai du'a mustajaba in kai addu'a karɓaɓɓiya ce Allah zai karɓa maka wai a sauran watanni ma guda goma sha ɗaya barantana kuma a cikin watan ramadan da ka ji an kira sallah ka yi ƙoƙari ka yi addu'a amma addu'ar fa ka yi ƙoƙari ka gabatar da salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tukun ka ɗaga hannu ka roƙi ubangiji subhanahu wata'ala buƙatar ka za ka ga nasara a kai al-iksaru min addu'a ka yawaita addu'a wato gaba ɗaya kowace nangin addu'a duk abin da ya zo maka na addu'a ka yi shi addu'a'u lil musulmi na gaba ta hudu kenan ko ka rika wa musulmi addu'a masu rai da kuma matattu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa cewa duk lokacin da ka yi addu'a ka ce Allahumma gafir lil mu'minina wal mu'minat mummune nawa ne wa san arjin mummune wa ya san ardin mata mummune to duk lokacin da kai wannan addu'a ka ce Allah gafarta musu kai kuma duk akan ɗaya za a baka gafara duk ardin mummunan da suke nan kai kuma za a baka ladan su kaga ashe yi musu addu'a din akan kowane ɗaya za a ce an gafarta maka zunubanka duk mamaci mummuni in ka ce Allah gafarta wa mummune Allah dukan mummune maza da mata to gaba ɗaya yawan adadin su yawan gafar da zaka samu ashe kaga idan kai musu addu'ar kanka ne ma kai wa addu'ar a fakaice al-muhafaza ala ifsha'is salam ta kiyaye wato yada sallama duk wanda ka gani assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kai wai ta sallama haka ake so mai azumi ya kasance silatul rahim walau bil hatif ka yawaita sadar da zumunci ko da ta hanyar salula ne ta hanyar waya kasar da zumunci an tashi lafiya to dan uwa a dage yar uwa a dage dai wata ne wanda daga shekara sai shekara wa ya sani baɗi mun sake ganin sa kokwa a dage dai da ibada a cikin sa kai yan nasiha a cikin wato ainihin shi wannan wato ko salula ko kuma katar da mutum ta kanas ta Kano kamar shi wato ainihin sadar da zumuncin nan al-iksaru min al-ihsani ila al-arham ka yawaita kyautatawa zuwa ga wato dangi idan Allah ya sa kana dan hali kana da abun da zaka yi gwaninta wa danginka to ka yawaita yin gwaninta din dan yawan gwaninta taka yawan samun alkhairi gurin ubangiji subhanahu wataala al-iktharu min as-sadaqa a yawaita sadaka a cikin wannan wata dan sadakan nan takan jayo alkhairi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma naqasa malun min sadaqatin qatta ba a taba samun dukiya ta ragu ba dan mutun yayi sadaka an fahimci wannan sannan a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa cewa ma min yawmin tatla'u fihi shamsu babu wata rana da yini da rana za ta fito a cikin sa illa wa malakani sai an samu wasu mala'iku guda biyu sukan faɗa cewa al'awwalu ya ƙoro Allahumma a'ati munfikan khalafan ya Allah duk wanda yake ce da dukiyarsa Allah ka mai mashi gurbi ka yi albarka a cikin dukiyarsa abinda ya bada Allah ka ba shi abinda ya fi sha wal akharu ɗayan mala'ikan zai rika cewa Allahumma a'ati munfikan talafan Allah duk mai dukiyar da baya ciyarwa Allah ka sa ya asara mala'ikai ne za su rika wannan addu'ar a kowace rana ta Allah don haka shi yasa ake so a yawaita yin sadaka musamman a cikin watan Ramadan gaba ta tara al-ibtisamatu fi wajhi akhika al-muslim ka yawaita mulmushi ka yawaita mulmushi zuwa ga ɗan uwanka dan uwanka musulmi in ka ganshi to assalamu alaikum assalamu alaikum da mulmushi shi ma wannan wani nau'i ne na sadaka an fahimci wannan gaba ta goma al-iksafu min al-ihsani lil jiran ka yawaita kyautatawa zuwa ga makwabta ya zamanto makwabcinka yana ji idan aka ce wani ya ji kamar shi aka ce kamar ɗan shi aka ce kamar ma'aikun shi aka faɗa ma shi yasa ake so makwabci shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairukum ahsanukum ila jarihi mafi alkhairi a cikin ku wanda yafi kowa zababbe a cikin ku shine wanda yafi kyautatawa makwabcinsa ko kuma man ya amanu jaruhu bawa'iqahu wanda makwabcinsa ya nutsu da shi yace ni dai wani ba zai cutar da ni ba saboda makwabtaka da muke da shi a ce makwabcinka kawai yana da nutsuwa yana da wato ainihin kat game da kai yana da gamsuwa ɗari bisa ɗari da kai to haka ake so a ce makwabcinka ya kasance maza Allah ma ce khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu sharruhu wanda yafi alkhairi a cikin ku shine wanda ake kullun tsammanin alkhairin sa ake ba tsammanin sharrin sa ba ake a ce in dai wani ne wallahi ba zai mun sharri ba wani in ka ga yayi kaza sai dai kuskure to haka ake so kasance tare da makwabtanka gaba ta goma sha ɗaya al'iksarin min al'ihisani ila du'afa'i ka yawaita kyautatawa zuwa ga masu rauni wato masu ƙaramin ƙarfi an fahimci wannan masu ƙaramin ƙarfi masu bara ne wal masakin da kuma mutanen da basu da shi sai sun huta su nemo masakin kamar wanda sai ya huta ya nemo abin da zai ci a yau an fahimci wannan wani sai ya je ya aiki leburanci ya zo ya ci wani ya to irin wannan azumi ya kama yanzu kullum alaibaranci zai kare yau shi zai samu lokacin karanta alkur'ani yau shi zai samu lokacin azkar sai ka sace na zo yau dai na yahe maka je kai ma ka zauna nawa ne kake kashewa a yini kaza ne to gashi yau ka tsaje aiki ka zauna kai ma kai ibada shine al-ihsan ila du'afa'i wal masakin wal aitam akwai kuma marayu wanda wani gab da shiga azumi ba ifan sai rasu to kai kokari da uban suna da rai yara ne balagaggu maza da mata ya bar su da yana ba su dingini ku je kowa ga dala ɗari ɗari ya je ya sai abincin buɗe baki abin da ransa yi masa ka je ka sayi to ya faɗi ya mutu sai ka ce to ku zo tun da ku marayu ne yau da babanku ya ne yake muku to ku zo ni ma muku idan da sarari a gurinka almuhafaza gaba ta goma sha biyu almuhafaza ala kala alal kalami tsayyib ka kiyaye ko da yaushe magana da za ta fito a gurinka ta zama to mai daɗi ce mai daɗi wato kyakkyawar magana kal azame ka da alfahasha kana azumi da zage-zage da sauran maganganu da wake-wake da sauransu gaba ta goma sha hudu al-iksaru min at-tauba wal istighfari mi'atil marrat wato tasha uku ko al'iksaru mina zikiri ta yawaita azkar ambatan Allah. Idan aka ce azkar a buɗe ne, duk abin da ya zo maka a bakin ambatan Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ta yi shi, abin da yake addu'a ne, zikiri ne, salatin annabi ne, Subhanallah wa bihamdihi daga sanan duka kai ta yin su. Al'iksaru mina tauba, ta yawaita tuba zuwa ga Allah, wal istighfar da kuma istighfari. akwai bambanci tsakanin istighfar da tuba at-tawbah wal istighfar hal hunaka farqun ma huwa al-farq bainahuma al-farq bain al-istighfar wa at-tawbah wace wane ya tuba wane ya istighfar ha izaj aha to amma tauba jamil jiddan idan ijtama as-sarqa in suka gamu a guri guda in awara suke aka ce istighfar aka ce tuba dai yana daukar ma'ana daya an gane amma in aka kawo su a guri guda a game to ma'anar su ta sha bamba kamar a ce mummuni a ce musulmi a daban-daban duka ɗaya ne amma aka ce ka zamanto musulmi ka zama mummuni to dole a lokacin sai an samu bambanci tsakaninsu tunda aka ce at-tauba aka ce istighfari to dole ta an kawo su a game ashe in kayi wani laifi da ka san kayi shi to ka tuba ka rige kayi shi amma al-istighfar ko baka yi laifi ba sai ka zauna ka kai istighfar istighfar istighfar to ita kuma tuba in baka laifi ko me zaka tuba wa ban yi ba laifi me zan tuba wa babu ko to amma istighfari shi kuma manzon Allah yana laifi ne kullun yana yin akalla 100 an fahimci wannan to shi yasa istighfar ko babu laifi akan yin ta ita kuma tuba ka san tsakaninka da Allah kai wani abu to kai kokari ka tuba zuwa ga Allah gaba ta goma sha biyar al-iksaru min qawli la ilaha illallah kai tai la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah an fahimci wannan tasha shidda al'ikisari min ƙauli la haula wala ƙuwata illa billah la haula wala ƙuwata illa billah wannan yana daga cikin albaqiyatu salihat an fahimci wannan ina jin wannan mun yi bayanin ta la haula wala ƙuwata illa billah idan wani abu ya dame ka ya sha ma kai kai ta kai wurdinta zaka sha mamaki kuncin da kake ciki zai fita sannan kuma za a maye maka kuncin da wani sabon arziki irin na wannan wanda ya tafi yaƙi aka baro ɗansa a can ya zo ce manzan Allah ɗana ya tafi yaƙi amma bai dawo ba duk mutane sun dawo an kama shi manzan Allah ya zanyi kuma daman ga talauci ya dame ni shi yake kama mun ɗaure gida yaya za a yi ce ka je da kai da mai ɗakin ka kuyi ta la haula wala quwwata illa billah yo yana ta yi cikin dare kawai sai aka ji shi gashi nan ya ɗaga gida ya shigo har ma abokan gabar da suka kama shi sun yi sakaci ya zo da garken raƙumma gida ka gani bukata ta biya sannan kuma ga mi kuma ga arziki ya zo la haula wala quwwata illa billah wannan a take take nan ta sha bakwai al-ittisar min qawli subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim wannan aikowa ya san sune ahabbul kalam ila Allah abinda Allah ya so kenan ko subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim sannan goma ta sha takwas al'ikisar minas salati wassalami ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka yawata salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ga amfani mai yawa wallahi in ka dage da salatin annabi kakka roƙi ma Allah ka ce imini kaza in dai kai ta yi to bukata kaza ta biya Allah shi ya santa in dai ya ce kawa annabi na salati bukata kaza biya ba ma sai ka roƙa ba na santa gaba ta goma sha tara al'ihtimamu bi talabil ilm ka dage idan ramadana ya kama ka nemi ilimi ilimin ramadan ɗin wa minhu daga cikin neman ilimin da za ka yi hudurin riyadul janna ka rika halartai karatuttuka wanda dausayi ne daga cikin dausayin aljanna kamar wannan karatu da muke yanzu a nan wallahi ko shakka babu cewa muna cikin wani dausayi daga cikin dausayin aljanna da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa menene ake cewa dausayi cikin dausayin aljanna wato wahiya hilaq hilaqu dhikri wal ilm sune halqa jam'i ne an ce hilaq jam'i ne na halqa an fahimta jam'u taksir ne hilaq halqa ne sai aka ce mishi hilaq ya koma jam'u taksir kenan wato ka rika yawan halartar majalisi na ilimi na ambaton Allah abun gaba ta 20 yace al-ihtimamu bid-da'wati ila Allah ka dage da yin da'awa zuwa ga ubangiji subhanahu wataala me ake nufi cikin azumi sai kaga wani na azumi kuma yana wasanni ko yana tabacci yace habawa ne yanzu a sauran watanni kai bacci kuma ramadana ya kama kai bacci wani kana jin waka a sauran watanni kuma yanzu ma waka zaka ji haba kai kwa ka dage da tunatarwa a cikin wannan wata sannan gaba ta sha ɗaya wato ihtisabu na faƙatul ahal ka rika lissafin abin da za ka ce da iyalinka shi wato ka san lada ne kakka ce azumi ya kama kuma masifa ta tashi ta ce wato davita a shan ruwa ta ce sukari dabino salati shuɗi kakka ce ka rika lissafin ladan gurin Allah in dai da halin i ladanka a gurin Allah shi ne abin da ake nufi gaba ta 22 almuhafaza alal wudu ka dage ka rika zama da alwala a cikin watan ramadan saboda zama da alwala akwai fa'ida shi shi ma mai yawa gaba ta 23 almuhafaza alal siwak kai ya zanto dan kana azumi kawai a same ka baki na ta doyi kana mutane zance ana a'a ka dage da da aswaki amma fa ka sani duk da aswakin da kai bakinka ba zai fasa bashi bashi ba shi yasa manzo Allah ya ce wallahi la khalufu sabu sa'im wannan dan wato bashi bashin nan na bakin mai azumi ranar tashin kiyama za a canja shi ya rikide ko masararan almuski tattare da kai a lokacin da al'umma suka rikida suka rikice a cikin yinin kiyama an fahimci wannan saboda mutanen za a cuɗanya a rikida a yi tajibi ana ta zuwa to kai mai azumi bakinka sai ya koma mi sai ya koma kawai ƙanshi yake huddawa za ka ji wari ne su a rannan ne su kuma da ne sai aka ce tsawon wuya za su yi me ma'ana tsawon wuya me hikimar hikimar su za su zarce kowa duk wannan abin da ake ji ana kasa su wanda su su wuyan su yayi tsawo ladanne ba za su ji wannan kuncin na kasa kasa ba su wuyan su ya zarce kowa su iska suke ji ta ko ina shine ma'anar an fahimci wannan sannan gaba ta 24 almuhafaza ala rawaih at-tayyiba kayi kokari wata ramadan idan ya kama a same ka dan turare kana dan fesawa saboda abin da ke burge mutane inji manzo Allah yana burge mala'iku abin da ke cutar da mutane yakan cutar da mala'iku in ka ci tafarnuwa ka zo cikin mutane yaya to wannan mala'iku ma busa san shi in ka sa turaren nan to mala'iku ma suna so su matso kusa da kai idan kai addu'a su ce amin ke sa ake so mai azumi ya ɗan rika samun turare yana ɗan fesawa wala ya stan shi kusa imul bukhur amma fakar dan an ce ka sa turare ka rika shaka shi kuma ka zo ka sa da yawa yadda zai kai a rika jin shamu kogoron ka karka jin ɗaci-ɗacinsa karka yi gaba ta ashirin da biyar salatu raka'atain qabla al-maghrib idan ka zo masallaci ka tarda an kira sallah wato kafin liman ya zo a shiga sallah kana da damar ka yi raka'a biyu bainal azali wal iqama tsakanin kiran sallah da iqama kana da damar ka yi raka'a biyu a watan azumi ma ka yi kokari ka dage ka ci gaba da yin irin wannan din an fahimci wannan ko sannan gaba ta 26 al muhafaza ala rawatib wannan salloli da aka ce musunan rawatib manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man hafaza ala sintai ashara raka'a wato wanda ya dage ya kiyaye kullum yana raka'a goma sha biyu tsakanin dare da yini Allah ce ban Allah baitan fil janna aw kasran fil janna Allah zai mushi ginin baini a aljanna shine kafin azhar kai raka'a hudu an fahimci wannan ko mu dauko daga sallar asuba kafin sallar asuba kai raka'a biyu kafin azhar kai hudu bayan azhar kayi nawa kenan takwas kafin la'asar kayi biyu goma sannan bayan magariba kayi kayi biyu nawa kenan sha biyu akwai bayan isha iko bayan azhar a hudu ne kafin azhar kafin azhar hudu ake ba ba ba na sala asar ko to bayan magariba bayan magariba ne biyu bayan isha'i guda biyu idan ka gama ya zama to guda goma sha biyu su ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka yake su an fahimci wannan to su ne ka yi ƙoƙari ka kiyaye ka riƙa yinsu sannan gaba ta goma ta ashirin da bakwai alhirsa alar rawati musulmai idan kana da wasu sunnoni da ka saba yi a gida wanne ne sufa irin shafa'i da wuturi irin in bayan kayi alwala da kayi alwala ka je ka yi raka'a biyu shi ne ya sa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ji karanta shi mai tafiyar Bilal a aljanna ya ce miya kake ce duk ina yi alwala sai na raka a biyu to ka kiyaye wannan a cikin gidanka in kai alwala ba ban mai ganin ka kaje kai raka a biyu al-iksaru min an-nawa min nawafil salah ta yawaita sallah nafila batta yawa ta sallah sannan gaba ta 29 at-tabkir ila salawat ya zanto kana gaggawa zuwa masallaci kana sammako kowace sallah a ce lima a nan zai tarraka a tada da kai a sallah mai da kai gaba su 31 intizarus salah ba'da salah idan an yi wata sallah ya zanto kana jira 30 almuhafaza ala as-safil awwali ya zanto kana kiyaye wato safu farko shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abin da yafi alkhairi cikin sallaku babu kamar safin farko inda a ce ma sai an yi ƙura'a suwa za su zamana da a ce kun san irin alkhairin da ke cikin sahun harko da kun rika yin ƙura'a to tun da jiya kai ka je sahun harko yau ni yau ni zani ko kuma a zo a alala to nan ya kamata mu takaita gani yadda lokaci yayi abin da muka faɗa zan to daidai ubangiji subhanahu wataala ya sami tare cikin lada fuskurin da ya afku ubangiji subhanahu wataala ya yafe mana muna roƙon ubangiji subhanahu wataala ya nuna mana ramadan cikin wato koshin lafiya ya ba mu kuma iko a tuntarsa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh